من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بل شكوى ينعي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 22 ووطن شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دوبنا هذا دليهن بأربعين شدة wanda ya dace da 20 daidai ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran mun zaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim ga wannan nan muka tsaya ku فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر أي رأى منهم عدم الانقياد له النبي عيسى يا قريش ميك وينسو قريش وقالوا سكت هذا سحر مبين suka ce wannan abin da annabi isa yake yi tsahi ne da fa'ida ne wanda yake bayyananne ma'ana asiri ne ba mujiza ba ce wa hammu bi qatlihi kuma suka yi niyyar kashe shi saboda tsagerancin bani isra'ila annabin Allah ku kashe shi suka yi yankurin kashe shi wasa'u fi zalika kuma suka bada kokari a cikin haka cewa sai sun kashe shi da ya ga haka kala sai ce man ansari ila Allah yace wane ne mai taimako na zuwa ga Allah ina masu taimako na man yu'awinuni wane ne wanda zai taimake ni wa yaqumu ma'i kuma wane ne wanda zai tsayuwa tare da ni bi nusrati dinillahi domin ya taimaki addinin Allah mana annabi isa ce to jama'a duk taron ku nan ina wanda yake tsakanin shi da Allah so kuma tahiya da yanda take haka take sai kaga mutanen kirki sai kaga mutanen banza in aka yi taro ana tafiya ana bautan Allah a cikin masallaci sai ka samu wannan da yake jin haushin liman ke ba shi haushi liman na baya haushi haka kawai wani kuma ladan ladan ke baya haushi haka kawai ba yi komi ba sau da dai shaidansa ya samu rabon shi cikin mutane wani kuma yana zuwa ne don ya raba kan mutane wurin ya ta farfaganda ya ta gargadan mutane cikin wurin sannan masallacin wani masallacin kaza ya yi shi mu koma can mu zanki sallah sai jaye mutane daga nan na ake sallah da shi zaka daga baya kun bar ganin shi ya jaye mutane ya yi wani wuri haka kawai ba a yi komi ba da wasu mutane ba su zaman lahiya sai fitina sai tashin hankali ko ba haka ake ba su yin daɗin rayuwarsu shi da annabi isa alayhi salam ya ce man ansari ila Allah ina masu taimako na zuwa ga Allah subhanahu wataala wa za su kama mana in yada wannan addini na Allah qala al-hawariyuna sai hawariyawa suka ce umul ansar su ne mataimakan addinin Allah nahnu ansarullah suka ce mu ne masu taimakon addinin Allah ai intadabu ba'hu sun karba kira tare da shi wa qalu bidhalika kuma suka tashi da haka wa qalu suka ce amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah waktubna ma shahidi ka rubuta mu tare da masu shaida ay ash-shahadatu an-nafi'a shaida wadda take mai amfani wa hiya shahadatu bi tauhidillah ita ce yin shaida game da kadaituwan Allah subhanahu wataala mutum ya tabbatar da la ilaha illallah abinda suka yi kenan waɗannan hawariyawa na annabi isa alaihi salam wa tasdiqi rasulihi da kuma gaskata manzon shi shine la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi salatu wassalam malik yamu bidalika tare da kuma tsayuwa da haka ba ka faɗa da baki ba a ga zahirin tauhidi tare da ka zahiri kana kare ta Allah ba ka aikata wani abu wanda yake bata maka la ilaha illallah ɗinka walamma qamu ma isa bi nasri dinillah yayin da suka tsayi tare da annabi isa game da taimakon addinin Allah wa iqamati shar'ihi da kuma tsayi da shari'an Allah amana ta'ifatun min bani isra'ila sai wasu jama'a daga cikin bani isra'ila suka ba da gaskiya da annabi isa wa kafara ta'ifa wasu jama'a kuma suka kafirci ana ka kasu gida biyu kamar yadda Allah ya ce ya yi walladina amun kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nanu ansar Allah fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim wa asbahu zahiri haka mutane suka su gida biyu wasu ka bada gaskiya wasu kuma suka kafirce da annabi isa alayhi salam faqtatalat at-ta'ifatan jama'a guda biyu sai suka yi fada da juna ko to tunda wasu sun kafirta wasu sun yi imani ai kaga imani da kafirci shi ke kawo karawa da gwagwarmaya da bige-bige da fada da yaki tsakanin mutane saboda su kafirai kullum su ne waɗanda ba su da hankali ban san ya kamata ba da iliminsu da suke kirarin suna da shi ilimin banza ne domin ilimi ne tsantsa ake koya maka ba za a koya ma ladabi da biyayya cikin shi ba za a koya ma abubuwa masu daraja masu falala ba babu za a karanta ma zunzurin karatu kawai ƙarar sai ga mutum da karatu amma ba da tausayi wadda ba koya mai tausayi ba mutum da zunzurin karatu ba koya mai sanin darajar na gaba ba na gaban da ya sani ma'aikatan shi akwai wani babba to shi ne gaba amma wani dattijo cikin unguwa ba ruwan da shi dattijawa ga sanin cikin unguwa dattijawan dangin shi magajiyan a mahaifin shi kuma ba ruwan da shi sai uwan matar shi wannan saboda matar shi shi ma kenan sai a gaban nan shi da mahaifiyarta waɗannan ne za a kula da su da danginta saboda ita albarkacinta za su ci karatun boko haka yake ba a koya ma sanin wani daraja wani mutum wani mai daraja wani mai girma shi sa ba su da tausayi turawan duniya wadda su ba koya masu ladabi ba ya fa ruwansu in suka sai su kashe kowa su kashe ƙananan yara kuma su yi doka su ce dokar kashe ƙananan yara ba ta da kyau wanda ya kashe ƙaramin yaro ga dokar shi kuma su ke kashewa yanzu yahudawa yaro nawa su kashe kuma yaro nawa suke ci gaba da kashewa ba ruwansu su su ba ruwansu ba su bambance wani babba da ƙarami ko mace da namiji kawai in suka harori shi kenan kowa ma ya mutu saboda su sun san dokar ba da su ake ba da wanda ba su ake da dokar ba amma su sun da abin da suka yi ba abin da za a musu kuma doka tana nan ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsauhi ba a kashe wanda bai je gani ba sai ne yakin ake kashewa amma kuma kowa kashewa suke ku duk iliminku duk hangen nesan ku duk makamanku ba za ku iya bambance mai yaki da wanda ba yaki ba ai suna da wannan ilimin suna da ci gaban tsere-tsere da yaƙi wanda in sun zo za su bambanta mai yaƙi da wanda ba yaƙi da dattijawa su ji suna da wannan na'urar amma ba za a aiki da su ba saboda kowa haushi yake ba su kowa sai sun kashe ko kunya ba su yi saboda haka kafirai da inda ake rama su ke taɓa musulmi duk inda ake ba inda musulmi ke taɓa kafirai kuma musulmi yana da ƙa'idodi musulmi ne aka koya mai cewa in ya je wurin yaƙi kai ya kashe tsoho namiji ko mace in dai ba ganin shi yana yaƙi ba kai ya kashe ƙaramin yaro kai ya kashe mace in dai ba ƙaramin yaron ya gan shi da makami yau shi ake faɗa ba ko ya gama can ita ma da ita tana kamawa a yaƙi haka kawai ba ruwansu hankalinsu ma duk ya tashi kuma ka kakkashe su musulunci ya hana wannan musulunci kai itace ma masu amfani ya ce ka a kashe su waɗanda suke da 'ya'ya da innuwa ka a kashe su saboda amfani ne kashe su asara ne ga al'umma ko da na kafare ne aka ce ka a kashe su to saboda haka sai jama'a guda biyu suka yi fada da juna ba yi da Allahu alladina amanu sai Allah ya karfafi waɗanda suka ba da gaskiya bi nasrihi da taimakon shi ala aduwihim akan makiyansu fa asbahu zahirina sai suka waye gari su ne masu cin nasara wani ya ga kala ta'ala kuna dan haka anan Allah ta'ala ya ce wa makaru ayul kuffar kafirai sun kulla makirci kuma ba su gushe ba suna yi wa yankuruna suna ta yi ba su bari innahum yakiduna kaida kullum suna kulla ma musulmi makarkashiya amma kaikai ne kuma kan mashekiya sai da abin ya ta koma musu lalle suna kashe mu suna takaita mu amma kuma addinin mu ci gaba yake bi iradatu qatl nabiyillah saboda nufin kashe annaban Allah sun kulla makirci domin mu su kashe annaban Allah annabi Isa alayhi salam wa itfa'i nurihi da kuma kashe hasken musuluncin da yazo da shi wa makara Allah bihim sai Allah ta'ala ya da musu makircin su jaza Allahu ala makrihim Allah ya gane saboda saka musu makircin da suka kulla wallahu khairul makirin Allah subhanahu wataala shine mafi alherin masu makirci radda Allah kaidahu Allah ta'ala ya maida masa kaidin su min hurima a cikin gaban su a cikin kirjin su don kalabu khasirina sauraka sai suka juya suna masu asara suka tabi Allah ya kiyaye Allah ya ce qala Allah ya Isa ka tuna lokacin da Allah Allah subhanahu wataala ya ce ya kai annabi Isa alayhi salam inni mutawaffika lalle ni mai karɓar ka ne mutawaffi ɗin nan yana da manoni da yawa yana ɗaukan manan mutawaffika mumituka mana ne kashe ka ne ka mutu kuma yana ɗaukan manan munawwimuka ni mai son ya ka bacci ne kwana ana amfani da kalmar alwafatu akan kwana ana amfani da ita akan mutuwa haka Allah ta'ala cikin wannan aya yana ba annabi Isa labari dama ai ko badan bada da annabi Isa sai ya mutu domin Allah ya ce wa ja'alna li basharin min qablikal khulda ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka fa in mitta fa humul khalidun in ka mutu su kuma za su dawama su ma mutuwa za su yi saboda kowa zai mutu haka Allah subhanahu wataala a nan wurin ya ba da labarin cewa inni mutawaffika Allah ke cewa kai Isa kai annabi na annabi Isa lalle ni mai karɓar rayuwarka ne ko kuma mai kashe ka ne cewa Allah ta'ala wani wuri ya ce wanda zai tawaffakum bil laili ya tawaffakum kaga yunawwimukum kenan Allah yana karɓar rayuwarku ta hanyar bacci da daddare ai da rana ba ana mutuwa ba to me yasa aka ce da daddare a nan wurin ai ba mutuwa ake nufi ba abinda ake nufi kwana Allah yana sanya ku ku kwana da daddare kuma ka sai aka yi amfani da irin wannan kalmar mutawaffi yatawaffakum bil layl wani wuri kuma Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ne ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu, Allah ne ke karɓar rayukan da ba su mutu ba a cikin baccinsu, wanda ya kwanta ya bacci Allah karɓi mai rai. Bayusi kullati qada alaiha al-mauta. Ran da Allah ya kwanta mata mutuwa sai Allah ya rike mata ran. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ran da kuma Allah bai hukunta mata mutuwa ba sai ya saka mata ran daga baya. Da zaran ka bacci ya dauke ka Allah na cire maka rai. shi yasa za ka ga ana ta abubuwa ga ka kana ta limbashi ana ta kwarmiya wani sai an sace mai ɗakin shi gaba ɗaya yana tabbaci amma gyarawa zai ya ƙara gyara da kyau yana jin daɗi ya ta shiga wayan ɗaki komai babu domin ran an ɗauke maka shi an barka da numfashi kana yi kana cin daɗi to kaga nan ma sai Allah ya amfani da kalmar mi ya tawaffa nan ma yace mutawaffika to Allah ta'ala kenan abin da yake nufi a nan wurin kuma Allah can ya ce bar rafahu Allah ilai basu kashe shi ba basu tsire shi ba sai dai Allah subhanahu wataala ne ya kamanta musu wani da shi suka kashe sai na tunanin sun kashe shi basu kashe shi da yaqini ba Allah ce a kai Allah ma ya dauke shi ne zuwa gare shi da haka Allah bai kashe annabi Isa ba ai yanzu annabi Isa da rai yana rayuwar da ta dace da shi Allah ya ce inni mutawaffika lalle ni mai karɓar ka ne wa rafi'uka ilayya kuma mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni wa muqahhiruka min allazina kafaru kuma ni mai tsarkake ka ne daga waɗanda suka kafirta da kai wa rafa Allahu abdahu wa rasulahu Isa ilayhi da haka sai Allah ta'ala ya dauke bawan shi ya dauke manzon shi annabi Isa zuwa gare shi wa alqa shabahu ala ghairihi sai Allah subhanahu wataala ya jefa kamannin shi akan wani shi kamar da Allah ya ce walakin shubbiha lahu sai dai an kamanta musu wani da shi sai suka yi tunanin shi ne kuma suka kashe shi yahudawa ke su ne suka kashe annabi Isa a tunaninsu su kuma waɗanda suke ban addinin na annabi sa kuma suka yarda da an kashe shi ya tashi ba kashe shi ba mu addinin mu annabi sa ba kashe shi ba Allah subhanahu wataala ya dauke shi ya kare shi to amma su mabiya ga shi ma suna murna suna murna ranar da ya tashi yau yau irin wannan rana ce daidai 20 ga wata ko irin ranar da ya tashi kenan ko sha tara ga wata yau kuma washe gari kenan washe garin tashin shi ke na yau 20 ga wata ana murna ana jin daɗi ba wanda aka kashe an kashe wani mutum ne wanda ya kama da shi shi kam Allah ta'ala ya kare shi daga kazaman hannun yahudawa waɗannan hannayen nasu kazaman Allah ta'ala ya kare su saboda haka ba su taba shi ba ba su tsire shi ba ba su tasake shi gaba ba ana ta bai kuwa kuwa ba aka sa annabi sa gaba ana kuwa aka dora shi bisa jiki ana ta mai kuwa a tarihi haka ake rubutawa haka aka ce aka tura shi sannan aka kai shi aka zane shi sannan aka ɗauke shi aka tsere shi aka rataye shi aka buga mai kusoshi aka rataye shi aka aka shanya shi da rana ya mutu don ya ceci duniya laikiyar domin nan ya akwai kisa da ake wada amma dai isra'iliyat ne labarai ne na nasu cewa wanda ya zo ya kashe annabi isa wanda aka kamanta shi annabi Isa yana cikin waɗanda cikin tafsirai da akwai ya zo hada shi aka kulla makircin shine ma za ya kashe wasu Allah ta'ala abin nan ya ba shi kamanna annabi Isa sai kai ya koma kan mashekiya mana sai makircin ya koma kan shi shi kenan sai aka ce kai shine kai shine shi kuma shi kenan wa qatalu فاخذوا من القي شبهه عليه sai suka kama wanda aka jefa kamannin shi akan shi fa qataluhu sai suka kashe shi wa salabuhu kuma suka rataye shi wa ba'u bil ithmi al azim suka dawo da zunubi mai girma bi niyyati ma annahu rasulullah saboda niyyar su cewa lalle manzon Allah ne qala Allah sai Allah ta'ala yace wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiya lahum sai dai an kamanta wani da shi mana an kamanta musu wani wanda ya kama da shi wa biya zai la'ayi tumala ya ce a cikin wannan aya mai girma dalilin ala uluwin lahi ta'ala akwai dalili a bisa ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala wasu da kuma ɗaukakar shi al'arshi akan al'arshi hakikatan bisa ga hakika domin Allah ta'ala ce wa rafi'uka ilayya mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni a ga ya nuna Allah subhanahu wataala madaukaki ne kenan daukakar da ta dace da shi kama dallata ala zalika nususul qur'aniyya kamar yanda nasoshin alqur'ani suka yi nuni wal hadithun nabawiyya da kuma hadisai ingantattu suka yi nuni allati talaqaha ahlus sunna wanda ahlus sunna suka karbe su da hannu bi bil qabuli da karba wal imani da imani wat taslimi da kuma mika wuya ma'ana hadisai ne ingantattu ba su da kura ba su da gargada ba su da matsala komi hadisi ne ingantattu wa kana Allah azizan Allah ta'ala ya kasance mabuwayi ne qawiyan qahira Allah ya kasance mai karfi ne Allah ta'ala mai babban karfi ne wannan izzati yana daga cikin izzan Allah subhanahu wa ta'ala an kaffa bani isra'ila Allah ya kame hannayen bani isra'ila ba da azmihimul jafi bayan niyyar su mai karfi akan kashe annabi Isa sai Allah ya kame hannuwan wa adamul mani ilahum da kuma rishin abin da yana su an katli Isa alayhi salam da kashe Annabi Isa alayhi salam kama qala ta'ala kama yanda Allah ta'ala ya ce wa id kafaftu bani isra'ila anka da tuna lokacin da na kame bani isra'ila da gare ka bana na kame hannuwansu iz jitahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu da qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin sai wadanda suka kafirta a cikin suka ce ai abin da annabi Isa yake ba komai bane face rufa'ida ne tsahi ne kawai hakimun Allah ta'ala mai hikima ne ya bawul ashiya Allah yana aje abubuwa mawadu'a wuraren da suka dace da su walau azama hikma Allah ta'ala yana da hikima mai girma ilqa'i shabahi ala bani isra'ila a cikin jefa kamanna annabi isa ga bani isra'ila wa waka wufi shaba saboda haka sai suka bada cikin wanda ya kama da shi Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fi lalle waɗanda suka yi sabani a cikin annabi isa la fi shakkin minhu lalle suna cikin kokonto da gare shi malahun bihi min ilmin ba su da wani ilimi game da annabi isa illati ba a wanni banda bin zato kawai ba abin da suke yi kuma qataluhu yaqina ba su kashe shi da yaqini ba kuma qala ta'ala sanna Allah ta'ala ce wa jailul ladina tabawuka fawqa alladina kafaru kuma ni Allah mai sanya waɗanda suka bi ka ne bilbishin waɗanda suka kafarta da kai ila yawmil qiyamah zuwa tashin alqiyama wana da waɗanda suka ba annabi isa Allah ta'ala zai sanya su akan su ne sama kan waɗanda suka farta da shi haka ne ko? ko kadiba ka gani in ka kalli mabiya annabi isa duk da akwai matsaloli a cikin biyayyar su gare shi domin suna nuna shi Allah suna ɗaukar shi Allah ne ko ɗan Allah kuma suna bari ƙarara wanda cikinsu ya ce ya rance da Allah annabi isa shi ne Allah ka ce ka rance da annabi isa mana shi ne Allah ka ce ya rance da Allah yana kaga akwai Allah sa'an na annabi isa annabi isa ba Allah ba ne bawan Allah ne to amma duk da yake akwai matsala wurin biyayyar da suke amma suna sama ga yahudawa ko ba haka ba addinin sai yana bunƙasa sama ga addinin yahudi kuma su suka damu da yin addini su suka damu da su yi wa'azi su ka taɓa ganin ba yahudi na wa'azi kama taɓa ganin ba yahudi ha? ba ka ganin ba yahudi sun yi zama garin nan suna da yawa ma ba su da wurin ibada kowa cikin ɗakin shege ibada shi ko rowace yake ga yahudawa addini ma ba san wani yayi su kadai Allah ya yi su dan sai addini saboda su kadai Allah ya yi su dan duniya da lahira duk wani wanda kake gani inda ba su bane to kawai dan wahala ne a tunanin su yasa addinin su ma ko talle shi ba shi don ba su bukata in ka shiga ma cewa suke wahala ce za ka yi za ka yi da shi ko ka shiga in ka mutu dan wuta ne kai kaga da kai wahala gara ma ka tsaya kai ta noman ka kana kasuwancin ka kawai to saboda haka kenan mabiya annabi isa suna gaba ga waɗanda suka kibe shi ba wai ana nufin waɗanda suka ba annabi isa suna kan saboda su musulmi na ba sun yi imani da annabi isa duk wanda ya zagi annabi isa wurin mu kashe shi ba to da ya zagi annabin Allah to wanda ya faɗa mai bakan magana kamar ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naka da ka fara bata annabi isa mu wurin mu to kai ba musulmi bane shikenan ba ruwan mu da kai ka zama dan adawan mu dan ka zama masu imani ne da annabi isa cewa yana cikin jerin gwanan annabawan da Allah ya turo duniya kuma imanin mu ba ya cika sai da imani da shi ta ce nan kaga aya ba tana maganan waɗanda suka bi shi a nan duniya su ne waɗanda suke bin shi waɗanda ba su bi shi ba musulmi su kuma kafare ne ba musulmi ba su imani ne sun imani da annabi isa da kuwa saboda su sun dauke shi bawan Allah manzan Allah annabin Allah sun dauke shi halitta domin da Allah ne da ba a yi shi ba da Allah ne da bai shiga cikin ciki ba Allah fa mahaliccinmu Allah babu wani wuri da ya isa ya dauke shi Allah mai shi ba wani wuri da ya isa ya dauke shi duniyan nan ba cikin ta yake ta mai karam za ta ya dauke shi saboda halitta shi ci ya zai halitta abu kuma ya zanna bisa ita mun shi Allah ta'ala wani mahalicci ne daban wanda ba wai kakkabar tunanin ko wani mai hannuwa ne da wasu kawahuwa kana tunanin wani babba ne ga nan a shi kawai Allah ka yi imani da shi kawai ya ba ka labari kawai yana da hannun ka yarda yana da hannu wanda ya dace da shi ba irin naka bane sai tunanin to hannu dai ne kamar yadda muke da hannu amma shi na shi wani iri ne ba kawai ba irin naka bane yace yana da kafa ba irin taka bace yana da fuska ba irin taka bace yana da ido ba irin naka bane to abin da yace yana da to ba irin naka bane to kaga kenan ina ina ina ina duniya ta shiga lokacin da Allah yake cikin ciki wata tara yi sannan ya hito ya hito Allah dan karami shi ke kula da kanshi kenan da ya fito daga cikin cikin mahaifin shi shi ke kula da kanshi kuma ke kula da sauran halitta uwar shi ma shi ne mahalicin da ba ba ita ta yi shi ba ke haka annabi isa alaihi salam bawan allah ne annaban allah kuma shi ne kalmar da ya fara gaya ma mutane inni abdullahi ni bawan allah ne allah ya ce kuma lalle in wa illa abdun an'amna alaihi waja'alnahu mathalan li bani isra'il shi annabi isa annabawa ne daga cikin bayan Allah wanda muka yi manema wallahi lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillahi wa lil malaikati almuqarrabun annabi isa bai kiyaman ya zaman to bawan Allah bai kiyaman haka an kace mai bawan Allah ya yarda da ba shi bawan Allah ne wa taqaddama malan yace kuma ya gabata anna Allah ayyara almu'minina minhum Allah ya ƙarfafi masu imani cikinsu alal kafiri na kan kafirai. Sun ba inna nasara almuntasibi na Isa alaihissalam, sannan lalle nasara wanda suke dangana kansu zuwa ga annabi Isa alaihissalam, lam ya zalo ƙahiri na Yahud, ba su gushe ba suna da ƙarfi suna da rinjaye a kan Yahud. Me yasa likaunin nasara aka raba ilatti ba Isa min Yahud, saboda kasancewar nasarawa sun bi kusa zuwa ga annabi Isa fiye da Yahudawa. kamar yadda muka faɗi hatta ba'atha Allahu nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana almuslimuna humul muttabi'ina sai musulmi suka zamanto to su ne masu biya ta gaskiya ne Isa haqiqatan ga annabi Isa biyayya ta haqiqa to Allah na aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan da'awar dawarar nabi isa sai ta tsaya domin shi yace mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasbuhu ahmad ina muku bishara da wani manzo mai girma wanda zai zo baya na sunan shi ahmad saraka nabi isa yayi bishara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu daga cikin su da ya bayyana suka bi shi an samu da yawa shugabanni kaman najashi kaga sarki ne daga cikin sarakuna ya buwa ya bu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya tarda shi yana ba annabi Isa da ji labari lokacin da manzan Allah ya tura sahabbai ce ku tai Habasha can akwai sarki mai adalci ku zanna can ba a cuta a wurin shi ba a zalunta bayan Allah a wurin shi ku je ku zauna har Allah ya kawo muku mafita sahabbai suka tafi shikenan shi mutum ne mai son baki ci gaba da karrama su yana kula su yana an ba su masabkai ƙwarai sha suka ji labari suka ce ab aika waɗannan mutane mun bar su sun sulale to ai banna za su taya su can tun da an karɓe su da hannu biyu can ma da addinin su a yi abi su sai aka tura masa abdullahi ibn abi rabi'a da amr bin al-as aka ba su kyaututtuka masu yawa aka ce a yi tunani a ga a tambaya a ji sarki na ja shi wani abu ya hisu cikin rayuwar shi cikin kayan da ke maka aka ce kayan miya ki kayan miya maka birge shi suke ai sai aka cika mai buhuwa da su aka tara mai kayan miya aka yi aka yi kudu aka tafi aka je aka kai mashi aka aka ce amma a biya wurin fadawan shi manya ko aka je wurin shi a bashi ya kuma a mai bayanin cewa ga abin da ya kawo mu kaya a yi saurin sarki dufa da ran abisu da kyauta kuma a gaya masu da bukatar mu ko muna so idan mun bayyana gaban sarki muka ce da bukatar mu ku ce gaskiya ne fadawa sun sha kyauta yi kenan ƙuran shawo guda biyu sun je suka ce waɗansu matasa marasa kunya sun gudu daga makka sun tsere kenan ƙasarka sun rena addinin ka don ba su shige shi ba kuma sun bar addinin uwayensu da kakanninsu saboda haka mun zo ne shugabanninmu suka turo mu domin ka ba mu su mu maida su sai shawara suka ce wannan gaskiya ne haka ne haka aka yi yara ne marasa kunya ya sha kyauta sai sarki ce a ni ba zan ba ku su ba har sai na kira su na ji addinin nasu idan na ji ba su da gaskiya ko zan ba ku su ku maida su idan kuma suna da gaskiya wallahi ba wanda sai takwas suka ce min yarda saboda su tunaninsu idan musulmi suka zo suka yi bayanin addinin musulunci gaban sarki ya sha banban da addinin sarki kenan sarki cewa za a nan ba addini ba ne lalle ga sunan ku yi gaba da su ku je suka zo suka yi bayan yace kai ku gaya mana addinin naku na iri suka ce mu mutane ne yan gargajiya da ta muna cin mushe muna zalunci muna kama karya muna zina muna abubuwa shi Allah zo mana da manzan Allah sai ya na mai ce dole na abubuwa su da kyau yace mu tsaya mu kare ta Allah da bota mu bar bota mu gumaka mu sadar da zumunci mu zama masu kamun kai masu sadaka masu tausayi sarki sai zanna da kyau yace to shine addinin ku yace to kuna da wani karatu na addinin ku karanto mana shi shikenan da daga cikin musulmi ya karanto suratul maryam ta karanta har yazo labarin annabi isa ana fassara masa sarki ana fassara masa sarki yana kare labarin annabi isa yace ya isa kanan kai yace wallahi wannan addini wannan addinin da kuke yi irin addinin annabi isa ne da annabi musa yace dai addinin su ne yace kai yara ku je ku je ku koma masaukanku ku manyan baki ne a wurina ko kuma ina kyauta da kuka kawo ta kayan miya ba ni su ku zo kwashe kayan ku kuma yana ku ce ba ni su ku kara shigowa ƙasa ta ya ce ku kuma cikin ƙasa ta baƙi na ne ku je duk inda kuke so ku je duk wanda ya taba ku sai ya biya tara duk wanda ya gaya muku bakan magana tara za a mushi ku je ku zama ƴan ƙasa na ku yi ta yawo inda kuke so in ce wannan addinin gaskiya ne wadawa suka taso muka ce ran kai dade Allah ya baka nasara ya za addinin nan ba irin namu bane yace gaskiya ne abin da na bari addinin su na gaskiya ne ai littattafan mu suna ta bayanin annabin karshe ya kusa zuwa to ga yanan yazo yace ka in ba dan ba dan bada na je wurin shi ma na duka wurin shi wannan ko kaga sarki ne daga cikin mayan sarakunan duniya ya karbi ne ya karbi musulunci to haka za ka gani da yawa manyan mutane mawadata wancan zamani da talakawa da masu shugabanci waɗanda suke da rabon musulunta da sauran musulunta ka je ka karanta littafin hidayatul hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara littafin ibn al-qayyim hidayatul hayara sunan shi fi ajwibatil yahudi wan nasara shiryar da mutanen da suke gigitattu ne sun yi batan kai a cikin amsoshin yahudawa da nasarawa sunan littafin kenan littafi ne babba cikin kissoshi ne ta kawowa tambayoyi ne ya ce an yi ma wani mutum daga cikin musulmi a wancan zamanin aka yi ma wani musulmi tambayoyi nasara da yahuda suka yi a kan cewa nabi sallallahu alaihi wasallam wabe ci nasara wurin da awashi ba mawadar rubuta littafin kenan ya ba su wasu amsoshi suka ce an dai wannan amsoshin ne to baka da amsa muna nan kan lalle sai ya rubuta wannan littafin da sai kowa shi littafi ne yana nan ko ina ana sai da shi inda ka je nan bakin kasuwa an kaje wurin malam Hamza an kaje ka same shi karamin littafi ne babba ne amma dai baya da yawa sosai da je ka samu labarai masu kyau waɗanda suke nuna wato ingancin addininmu na musulunci cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci nasara a wurin yada addinin shi kowa da kowa ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ka gabi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutu wani abu ne daban ko dai kokarin mulkin shi ko kokarin abin da yake samu akwai wasu nasarawa wanda dan uwan shi su bi ne nasarawa da kane ne to guda shugaba ne na addini yadda yake kokarin addini tun da ake magana tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake kokarin yada addinin musulunci da faɗin addinin kiristanci kai da yana ta kokari wancan lokacin har turawa na wancan lokaci suka gina mai a wuraren ibada na coci daban-daban kuma suna taimaka mai da kuɗi suna taimaka mai da dukiya suna karfafa shi suka taso suka zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka hito suka yi tambayi yana ba su amsa sai da suka hito sai kanan ya ce ma wan ya ce wai ya kaga mutumin nan ce wallahi shi ne annaban ƙarshe ce to kuma ban ji ka yarda da shi gaban shi ba ya ce to kai ma aika sani wannan hidimomi da muke ana ba mu kuɗi muka bari yanzu da na ce na yarda da shi kwace mamu komi za a yi a bar mu cikin talauci ce kaga ai gara mu tsaya haka dai mun yarda amma dai kuma muna haraka gaban mu dan wani yace aika wannan bai daidai ba tunda ka gane addini Allah shine mai arziki ba ka karanta ba ko karatun ba na gaskiya bane kai ne jan hankalin shi yaje sai da ya raba da addinin ya dawo musulunci manyan malamai ne suna nan duk ka karanta wannan littafin zaka samu labarai da dama Allah ya samu dace fayyarahum Allah wa nasarahum ala al-yahud haka sai Allah ta'ala ya karfafe su ya taimake su akan yahuda nasara da nasarawa wa sairil kuffar da dukkan kafirai wa inna ma yahsulu fi ba'd al-azman abinda yake faruwa a cikin karshen zamani ko waɗansu lokuta idalatul kuffar min an-nasara wa ghayru ala al-muslimin juyawar kafirai daga cikin nasarawa da wani sakan musulmi hikmatun min Allah wannan abin wata hikima ce daga Allah kamar yanzu musulmi suna da yawa da su da kiristawa ya yawa duniya kuma sun yi makarhi domin da waɗannan ƙasashen manyan duniyan nan amerika kirista ne ingila su ne faransa su ne jamus su ne da ina rasha ma su ne duk su ne makaga duk su ne suke tafiya da duniya shi ne malam ke cewa irin haka da ke faruwa hikima ce daga Allah Allah ta'ala ya ɗora kafirai a kan musulmi wata hikima ce daga Allah wa hukumatun ala tarkihim littiba'in rasul alaihi salatu wassalam sannan kuma azaba ce Allah yake ma musulmi saboda ni sun bar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da baki ne kawai galibin mu addinin yake amma a zahiri ba ruwan mutuwar mu sai mun sai mun shigo da abin da ba a ce mu yi ba dauran auren mu haka ko zanen sunan mu haka domin ya abubuwa murnar mu farin cikin mu wasu shagulgulan mu muka tashi duk ba na mu muke yi ba kuma ba za mu tambayi malamai ba ya kamata mu matsayin mu na musulma ba ruwan mu kawai shagalin kawai malam sai dai ya ga ganguna suna ta tashi kusan gidan ki rijitin rijitin rijitin ana ta ba yadda za a yi kuma aure ne aka yara da ma albarka kuma shi malam an kare ya ce malam dai muna tabara addu'a wannan aure Allah duk an kare wannan da duniya fa an kare tsiraici an kare gwatsa da komai an gama amma kuma me yake nema ko nadama ba ya ce malam mun san ba mu daidai ba da Allah kama mana Allah ya fi mana a magana albarka ake nema murna ce ake Allah ba mai laifi ba abubuwa ga sunan wani bukatar shi in ta kakare mai kawai zai bar gaya ma malamai bukata kawai sai ka gan shi wani lungu ka wuce ka ga ya fito daga lungun da ba ba kowa ciki sai boka yi daga yana ta kawo da kai haka ka gane shi saboda ya yi ta gaya muku ana ta addu'a Allah bai biya bukata bai ce kai bare su ke koyi can sake hanyar Allah ya tuba da yawa musulmi suna da irin wannan ɗabi'a abubuwa ga sunan barkata da haka dole ne Allah subhanahu wataala ya dora su akan saboda yanzu su dama ba addinin suke ba to mu masu addinin mu mun kin addinin da gaskiya to yanzu karhi da karhi ne wanda ya wani karhi ne kawai ba karhin imanin ba wanda ya wani karhi shi zai nasara akan wani kawai abin da ke faruwa ke kuma Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawilu wa bainan nas waɗannan zamunna da waɗannan lokuta da kwanaki Allah ta ce muna jidduya su ne tsakanin mutane duniya haka take yau ne gare ka gobe ga dan uwanka yau in ka ji dadi gobe kuka za ka kuma wasu ke ja ma wasu ko ba haka ba masu kokarin rukun da addinin musulunci ɗari bisa ɗari komi a tsaya a ga an yi shi yadda musulunci ya koyar ba su da yawa saboda haka an yi karinsu to shi yasa waɗannan waɗanda suka yi karinsu su za su jawo masa masiba da bala'i daga Allah kuma ga addinin muna yi tare juma'a muna cika masallatai ranar idi kowa na hitarwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci taron ku zai zama taro ne kamar kumfa walakinnakum ghufaa'un ka ghufaa'is sayd taro ne kamar kumfa kuke kawai kuna da yawa amma kuma ga yau muna da yawa ko da hannu za mu faɗa da hannu da kulli da kulli wallahi muna iyawa ko da hannu za mu kafaran nan sai to a zanki ku faɗa da hannu sai mun kashe su amma ya zama taron mu taron mu kafaran sun zo sun raba mu ha sun raba mu kungiyoyi ba ro kai wa kungiya ta kake ba ruwa na da ka ni ma ba kungiya ni ma kai ma ba ruwa haka duk sun rarraba mu su ne fa wallahi kafirai ne duk kungiyoyin nan da ka gani na duniya duk kafirai ke bayan su duka su ne ke bayan su munafici suke sa ta wasu hanyoyi ta inda kai ba ka tunani wani zai dauko wata kwangila daga wata ƙasa daga wani wuri ba ku sani bai shigo maku da abin su kuma kuɗi ka san fitina ne wal malu lil insani fattan kuɗi man jada bil mali malan nasu kulluhum ilai to wanda ya dake kudi ya bada ba ga mutane da sarrafa zuwa gare shi shi yasa kudi yake ce mashi almal mai karkata mutum ne da in ka ga mutum haka sai ka kauda kai da yawa raba ka sai ka kana kallon shi ko ba haka suke ba kudi haka suke kudi za a baka masu yawa wanda ba su mai duwa ka za mai da kudi ba su da yawa masu yawa aka ɗauki kuri aka baka miliyan 500 kai jika 500 ma baka taɓa riƙewa ba a ce naka ne ya kake gani a baka sabon gida a baka motoci da suna addini ka zanki zuwa hajji duk shekara ka zanki umara sau uku ga shekara ta hidimomi ga suna ai baka san ta yana kudin ke shigowa ba kana ta ganin kuna ma Allah aiki kuma suna nan an raba ka da sauran musulmi wanda ba ya tare da kai haushin shi kake shi duk kafirai ne Allah ya kiyaye thumma ilayya marji'ukum Allah ta'ala ya ce sa'annan makomanku zuwa gare ni ne ai masirul khalaiqi kulliha makoma halitta gaba ɗaya zuwa ga Allah ne wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun sai ya hukunci tsakaninku cikin sabanin da kuke akan shi kullun yaddai anna al-haqqa ma'ahu kowa yana ganin cewa gaskiya tare da shi take wa annawul musibu cewa shine wanda ya dace da gaskiya wa ghayruhu cewa wani shi kuma mukhti'un ya kuskure ne wa hada mujarradu da'awin tahtaju ila burhan wa wannan tsantsan magana ce kawai wanda tana bukata zuwa ga samun dalili ko kwara bari tun da zo wajen minti 40 ana ta yin guda ko قال الله الله قال الله يا عيسى اني متوفيك فقبضوا على من شبه لهم به sai suka kama wanda aka kamanta musu da annabi Isa wa qala Allah li Isa sai Allah ya ce ma annabi Isa inni mutawaffika lalle ni mai karbe ka ne wa rafi'uka kuma mai daukaka ka ne ilayya zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma mai tsarkake ka ne daga waɗanda suka kafirta wa rafa'ahu Allah ilayka sai Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi wa tahharahu min alladhina kafaru Allah ya tsarkake shi daga waɗanda suka kafirta wa salabu suka tsire man qataluhu wanda suka kashe shi zannina annahu Isa suna masu zaton cewa annabi Isa ne suka kashe suka rataye wa ba'u bil ithmi azim suka dawo da zunubi babba wa sayanzilu isa ibn maryam da sannan annabi isa dan maryam zai saukowa ya akhir hadhihi al-umma a cikin karshen wannan al'umma hakaman adlan matsayin shi na alqali mai hukunci kuma mai adalci zai sauko karshen zamani bi yaqtul al-khinzir zai kashe alade wana dan ya nuna musu cewa alade haram Allah ya haramta alade wa yukasiru saliba kuma wannan gicce din da zaka ga duk mabiyin shi yana yawo da shi zai karya shi gaban sa ya karya shi ce nan ba daidai bane ba abota ma gicce Allah yake bauta ma wa yattabi ma jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai ba abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wannan shine abinda hadisai indantattu suka nuna cewa annabi Isa zai dawo wanda ya ce ma annabi isa ba zai dawo ba to bai yarda da hadisan manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam wanda yarda da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yarda da annabi isa alaihi salam zai dawo zai sabku sabku wanda Allah zai mashi wa ya'lamu al-kadhibuna ghururahum wa khida'ahum makaryata kuma za su gane wato ruɗe su da kuma yaudara su da suke makansu wannan magururu na makhdu'u da cewa lalle su ruɗarsa aka yi kuma ƙa'intarsa aka yi wa ƙaunu da Allah ta halarci wa jahilin ladina kafar wa jahilin ladina tabaru ka fauƙan ladina kafar Allah ya ce ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne sama ga waɗanda suka furta ila yawmil qiyama ya zuwa tashin alkiyama al-muradu bi man ittaba'ahu abinda ake nufi da waɗanda suka bi shi a ta'ifatun lati amanat bihi jama'ar da suka ba da gaskiya da annabi isa suka yarda da shi matsayin shi na annabin Allah ba dan Allah ba ba Allah ba wa nasarahumullahu kuma Allah ya ci ba su nasara alamanin harafa addini akan wanda ya bauɗe ya karkace ma addinin shi ثم لما جاءت أمة محمد sallallahu alaihi wasallam sa'annan yayin da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo muna ganewa ko lokacin da suka zo fakanuhum atba'ahu haqqan sai suka zamanto sune mabiyan shi na gaskiya mana mabiya annabi Isa sayyarahum Allah wa nasarahum sai Allah ya karfafe su kuma ya ba su nasara alal kuffari kullum akan kafare duka wa barahum Allah Allah ta'ala ya kuma karfafe su biddini da addini allazi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yazo musu da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh Allah ya waɗanda suka yi imani a cikin ku suka aikata ayyuka na kwarai alkawari cewa lalle Allah ta'ala zai ba su khilafa doron ƙasa ana zai ba su shugabanci alkawari ne na Allah kuma an kuma za a kare yi kuma za a kare yi annabi sallallahu alaihi sallama bai koma wurin Allah ba sai da Allah subhanahu wataala ya bashi wannan kuma shugabanci ya ci gaba bayan shi abubakar yayi umar yayi usman yayi aliyu yayi hasan yayi muawiya yayi duk ga sanan sarakunan musulmi bayan kalibobi sun kare sarakuna masu kai Allah ya daga musulunci akan akan kafirci to Allah ya cika wannan alƙawarin da yi to Allah dama ba ya saba alƙawari irin musulmi suka zamanto duk inda suka je duk inda suka tunkara sai sun kai addini wurin ba wanda ya sai tare su ka duba kaga inda suka shiga cikin kasar rasha kasa mai sanyi ko kuma laraba ne ba su da irin wannan sanyi amma sai da suka kai addinin musulunci kadiba tafiyan ma ba jirgin sama wancan lokaci ba jiragen ruwa irin na zamanin duk kwale-kwale ne din na gargajiya ne amma sai da suka je cikin sanyi sanyin da kana shiga wurin za ka bushe ka ƙame gaba ɗaya ka ga in yatsunka suna abin nan suna guguncewa suna kirewa saboda tsananin sanyi sanyi ne ƙarshe amma sai da suka yi addini ciki kuma suka zauna a ciki kuma suka tsaya suka yada addini suka karantar da mutane Qur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka samu malamai a wurin kuma har yanzu wurin bai gushe ba yana da manya-manyan malamai har yanzu sun wancan aiki da suka har yanzu sai dai saboda addinin musuluncin ta wani bangare na hukunci baya da ƙarfi yasa musulmin wajen wahala suke sha suna cikin wato 'yan tsirarin mutane wanda ake gana masa wahala saboda min shugabannin wajajen gabaɗinsu da arna ne maguzawa ne makiya addinin musulunci amma wurin akwai manyan malamai masu ilimi sosai wanda ko makka da madina sai ta yi akwai su a wurin suna nan suna ta rubuce-rubuce suna ta da'awa suna ta da addinin musulunci duwa ya kai wannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya alkawari ya ba su saboda sun bi Allah sau da kafa sun yi bayyana ga Allah sun yi imani da Allah kuma sun yi ayyuka masu kyau kuma cikin su kowa yayi shugabanci yayi adalci babu wani wanda ya shugabanci ya zalunci mutane ko ya cuci mutane ko ya wahalar da mutane kowa shugabancin shi dadi mutane suka ci kowa a cikin su to kaga Allah subhanahu wataala sai ya kara tabbatar da su akan mi abin yana tafiya yana tafiya har inda abu ya koma mulki ya zamanto mulki ne na gadin gadin aka koma kawai sunan addinin ne ga baki amma ba aiki da shi amma koyon musulmi suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai ba su wannan shugabanci walakin na hikmatan Allah ya adila sai dai hikima Allah subhanahu wataala hikima ce mai adalci fa inna iqtadat anna man tamassaka bid-din domin ta hukunta cewa duk wanda ya riko da addinin musulunci nasarahu Allahu an-nasr al-mubin Allah subhanahu wataala zai baya cin nasara cin nasara bayyanan ne in tansurullaha yansurku wa yuthabbit aqdamakum Allah ya ce ya kodan da suka bada gaskiya in kun taimaki addinin Allah Allah ta'ala zai taimake ku haka sai mun taimaki addinin Allah ya za mu taimakon addinin Allah sai mun gyara aqidan mu da tauhidin mu sai mun gyara mu'amalan mu da Allah ta'ala mu'amalan mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kana ga yau yau abubuwan da suke ta faruwa komi ko duk wata shara mutum ya doko sai ya yaba ma annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah fa mutum ne amma kuma ba ba irin mutanen da za ka ma magana kamar yadda kake masauran mutane magana ba aka dauko magana ka ce ko magana nuna kenan baya da daraja ko annabi ko malami kace ma haka nan malamin masanin qur'ani masana addini ko shi kace ko shi me kai mashi hawa ballantana mai abin Allah ya ce ka baya daraja shi yau na daraja da kake bashi shi daraja shi ne abin da ya koya ma ka yi amma ba ka gane shi da daraja kamar malamin ka ne misali shi ya koya maka addini ya koya ma komi amma in ka gan shi ko gaida shi ba kai amma duk karantattukan da ya baka kana mi kana aiki da su idan da ya koya ma wallahi da tsarki ka ciyayi kana yi amma in ka gan shi kawai sai ka haka kamar ba ku shi sai ya wuce ka bai dokan ka da Allah ka san darajar shi da ka san darajar shi ka san cewa shi ya koya ma karatu tsaya za kai ku gaisa ka gaida shi ce ayi hakuri malam ba abubuwa sun ya ba mu samun dama ma muna dan zuwa a gaisa amma kawai ka kau da kai aka yi magana ka ce ai kora wadda mana yana nan rike da ita bamban ce ba ya koya ma ladabi da biyayya ka bari na ka dole sai mun gyara mu'amalar mu da wa da manzan Allah sai mun san wane ne annabi mu je mu diba alqur'ani mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya mishi Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak mun daga maka sunanka kai kadai muka daga maka sunanka cikin mutane wannan ba ya shi shi daraja ba kuma Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannan Allah ta'ala mahaliccinka zai baka kyauta sai ka yarda kuma yace asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala tabbas sai ya tsida ka wani matsayi wanda kowa zai yabanka kuma Allah yace li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu mun aiko ka ne saboda saboda mutane su girmama ka su darata ka ina darata wa take tauhidi ba ya cika an ba san darajar manzo Allah ba shi yasa duk cikin baban tauhidi duk cikin baban da yake koyi tauhidi bayan an yi bayanin haƙƙi Allah sai kaga na manzo Allah sai kaga an ce wa anna muhammadun khatamun nabiyyin wa imamul mursali ya ke ga maka matsayin shi ne yake ga maka haka ce kai wai tsakanin har wani cikin musulmi zai ce wai kana ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya dan gidan ku ne kariba malami ba wai dan dan uwanka ne dan gidan ku ne annabi annabi ya yi tsarin dan gidanku sai dai kai ka zama dan gidan shi sai dai ka zama dan uwan shi kai amma shi ya fi karfi ya zama dan uwanka to malami zai faɗi wannan magana kaga ba fa talib wal maqlub nan malamai suna faɗin sakin bakin su suna ga manzo Allah irin wannan magana to jahilai sun yi za cewa saka muna buƙatar mai ladabi da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum daga murya ba an kai wurin manzo Allah sai aikin kai lalace daga murya kai ka daga murya kamar ba gaban shi kake ba to ballantana ka faɗi wata magana na kasa ga annabi alaihi salatu wasalam ga wani kuma kuskure hadisai sun zo da bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bi wa baka finnar babana da babanka na wuta muna gane wa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ne yana cikin sahih muslim malama hadisi sun ta ingantacce to karin da ake yi wani sai ya ce iyayen annabi ma ba musulmi bane ina hadisi ya ce ba musulmi bane shi cewa inna bi wa baka innar to saboda rishin ladabi saboda rena annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ƙara ma wani bayani ba musulmi bane wace ma ba musulmi bane ba inda manzo Allah ya ce su ba musulmi bane kuma kai aqidarka ta musulmi mabiyan annabi sallallahu alaihi wanda kake bin sunna wuta wa ke shigarta shi kadai wuta kowa shigarta yake musulmi na shigar ta kafiri na shiga wata jahannama a ƙidan mutane suna ko ba haka ba musulmi na shiga wata kafiri ma yana shiga musulmin da ya mutu da saba Allah Allah bai yabe mashi ba sai ya shiga jahannama kuma sunan shi wa to sai ka bar shi a haka mana kuma akwai musulmin da zai mutu ya samu rahama Allah bai shiga ba ya shiga wutai kuma yana da sabon Allah Allah zai yabe mishi dan me ba ka sa iyayen manzo Allah nan bangaren ko ba haka ya kamata ba to sai ka ƙara wani hukunci saboda kai ba ka da maki kamar shi kai yanzu aka ce uwayenka na wuta ba za ka ji daɗi ba billahi sai ka kai mutum ƙara kai wane ne kai wane irin mutum ne kai me kai menene kai ba ka da komai wurin Allah ba ka san kai wane ne kai ba ba ka da shaida daga Allah cewa kai mutumin kwarai ne amma aka gaya maka cewa uwayenka ƴan wuta ne aka ƙara aka ce a bari aka ƙara a bari to sai kun yi shari'a ya bar shiga hakkin uwayena don ne kake ƙara uwayenka to za ka mutane ba su abin da suke da an san abin da ake yi da ba za a saki baki ba a zanki faɗin magana sai a tsaya daidai inda annabi ya tsaya kuma ba a buƙatar ma wannan ba a buƙatar faɗin cewa uwayen manzon Allah na ina ba a buƙatar wannan saboda ba addini bane ba abin da in baka san shi bane buta baka ba Allah ba zai tambaye ka ba ina ina wayan annabin ka su ba daga cikin wannan in karatu ya biya ka karanta hadisi a karanta a ce malaman hadisi kuma sun ce ingantacce ne a wuce kawai ba a tsaya ba a ta daddakawa kamar dai kamar dai ana kiyayya da shi kuma kiyayya da su kiyayya ce ake dawa irin su aka zo masaya na za a wuce saboda ku zamanto kuna da shaida kyakkyawa wurin wanda ba ku ba wanda ba ya addinin ku yaji kuna cewa iyayen annabin ku yana suna wuta ake to ba ya shiga shi ya shiga ina ba kai shi annabin da bai kare uwayen shi ba kuma za ya sa wani aljanna shi ma ba ya ba abin da kake nihi kake ba ka karatu ne ina biyawa baka wannan karatu ne na almajirai suke gane shi su ma gaya masu a koya masu ta hanyar ladabi ka a zurfafa ka a wuce iyaka a ba abin sama a wuce da shi kenan ba amma ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci kowa zai ceci mutane da yawa ranar alkiyama amma ban da iyayen shi kuma shi bai ce masu kafirai bane mutum ne ya tambaye shi ce aina abi yace finnar ina babana yake manzo Allah yace yana wuta sai da ya bada wa manzo Allah yace inna abi wa abaka finnar ada baban da wani suna wuta to malamai ma suna cewa manzo Allah ya faɗa haka ne saboda ni ya sauƙaƙa ma mutuna inda ya tambaye ina baban shi yake yace yana wuta haka manzo Allah bai ce mai kafiri ba har yanzu abin da mutane ba su gane ba aqida ahlus sunna wal jamaa musulmi na shiga wuta da sabon Allah saboda ka ita wutar jahannama sai an bar aqidan ahlus sunna an shiga aqidar khawarijawa to ba mai shigar ta sai kafiri amma akida ahlus sunna musulmi na shiga wuta kafiri yana shiga wuta Allah ya samu dace amin a kira sallah mu ci gaba ne da ke lokacin ma ya tafi ko a kira sallah mu yi addu'a mu tashi warnin Allah da hannun Allah wa nabada shar'ahu kuma ya watsi da shar'an Allah subhanahu wataala wa tajarra ala ma'asi kuma duk wanda ya ƙarhin halin aikata saban Allah subhanahu wataala an yi waqibahu cewa Allah ta'ala zai mashi uquba wa yusallitahu wa yusallita alayhi alada kuma Allah ta'ala zai nada shi kafirai akan shi makiyan Allah mana zai ba su dama akan shi Allahu azizun hakim Allah subhanahu wataala mabuwayi ne mai hikima wa qawluhu thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun sannan makomako zuwa gare ni ne zan yi hukunci tsakaninku cikin abin da kuka zamanto kuna sabani a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu daga saban Allah subhanahu wata'ala Allah ya damu da biyayya gare shi da biyayya ga annabin shi Allah ka samu kare da duniya lahiya Allah ka samu cika da imani Allah ka kara mana imani da kai Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali matasan mu Allah ka shirya mana su yan bindiga da yan ta'adda da barayin gida da rage Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da waɗannan mugayen ɗabi'u da suke ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayin mu da yin adalci gare mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka mana karshen zaman banza da yaman yawa da zaman kashe wando da yaman yawa Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka Allah ka kara mu kafirci rushewa da wacewa ya Allah Allah yahuda wannan yan kaka gida da suke cutar da yan uwan musulmi Allah ka kawo karshen wannan cutarwa ta su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka tarwatsa su ya Allah da su da waɗanda ke kama masu da waɗanda suke goyon bayan su ya Allah Allah ka karya su gaba da ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka watsa ne su ya Allah Allah ka sa su samu cikas da cibaya a cikin rayuwar su ya Allah mu kuma Allah ka kara mana ci gaba da girma da daukaka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين